إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو مركز أهل السنة والجماعة وأن kamar dai kenan da aka saba gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 18 ga wata na Rabiu Thani hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 25 ga wata na 12 shekara 2018 ina ga yau za mu yi darasi insha Allah a littafin alwajiz fi fiƙe sunnati wal kitab aziz darasi na 159 sati da gabata ana ga mun tsaya ƙarshen bayani menene giya mahila khamar daga nan ne ƙarshen karatunmu ko za mu tashi lafaƙa bayan ƙalil bayan ƙalil khamar wa kathiri ko to gashi muna cikin lokaci wanda za ka samu tambaya da yawa daga nijar ko nigeria masa'alar sallah ta mushan ko mu ce kirista dangane da barka da sallah ko abincin sallah tuni abu ne sananne don mutane ganin alaƙa da take yau hamma lokaci za a amince ma da magana addini kamar da ake tallar cewa ba bambanci addini duk da addini ɗaya ne ya kawo ya sa wasu a cikin matsala ta huskanta wannan al'amari wani ma zai gaba laihi ba ne ba amma ka je wajen sallarsu ko ka musu barka da sallar da sauransu wannan mamaya ta wannan tunani ne ya kawo haka ɗan uwa kowane addini da ƙa'idar shi sukan ce balle mata najeriya muna da makwabtaka da su a sallarmu za mu kai musu abinci su amsa kuma su su mana barka da sallah to mu me zai hana mu ma a sallarsu tun da zamantakewa ce mu ma mu musu barka da sallah kuma mu ci abincinsu na sallah na yi wani abu ne bayan zai fara ba makabata tuni addini da ka'ida shi idan shi addinin shi bai hana shi ba wannan ya maka barka da sallah ya ba ka ci itutuwan sallarka kai addininka ya hanyar akan haka nan shi ne wani uwa daga najeriya ina manta mace tunzu uwa mai ake yin barka abin alkhairi abu na kwallo da kai ma kana murna da shi idan kuwa ka mishi barka kenan ka amince da wani abu hamma kana barka da shi ko a hankalin ka baka yi nasi ba za ka yi tsoron yin wannan abin a matsayinka na musulmi da abin da ka san sarai matsayin wancan addinin a wajenka da rashin yarda da wancan aƙida ta wadda take ba ta addinin musulunci ba na kullum magani maganar zamantakewa daban musulunci ya tsara zamantakewa ya tsara ba da haƙƙi da kare haƙƙi da hana zalunci ko da kawuri ne ba maganar zalunci amma abin da yake da addini alaƙa da addinin su ba kai ba shi da abin da hatta nasin qur'ani halatta mana cin yanka na ahli kitab amma abin da yake da alaka da yanka na addini da aka dan wannan abun da halatta gare ka yankan da aka dan wannan abun irin su fauzan suna gama cewa ba ma wannan ba na kirista hatta na musulmi duk idin da ba na musulunci ba yankan shi ma bai dace kamar fauzan cikin kamar abin da yake to ina da ana magana na musulmi ma balle kai kuma wanda ba musulunci ba da gaskiyar magana irin wannan abun ko da shi ya maka kai addinin ka ya hana ka yi irin wannan barka da wannan biki ko wannan sallah suke cewa ko cin abincin da aka yanka don wannan abun wanda kwata-kwata mu a wajenmu ba daidai wani gaskiya magana wannan alaka daban abu ta daban kare mutunci daban ya halitta haka mai kyauta ka mai alheri ko mai tsakanin kai da shi ana kai zalunci amma abin da yake da alaka da addini da kuma dini kuma da addini shine kuma magana kowa tsakan shi a sha baku misali na yahudawa wanda su ne da ake ga cewa suka yi alaƙa da wannan ta addinin kirista duk da a zahirin aƙidar mumin yahudawa kusa da adal kitab da nasaru da mu mun amince da annabin annabi isa salam mun amince isa salam manzo ne na allah bawa ne na allah uwashi sadiqa ce mu aƙidar musulmi kenan amma a wajen yahudawa suna mummunan kalma wannan sun qur'ani ya kawo ga maryam dangana mata zina dangana isa dan zina ne matsahi ne haka yake aqidar yahudawa har a yau kenan mu kuma amma kaga mun yarda da isa annabin Allah ne manzo Allah ne kuma na girma isa alayhi salam har ma a musulunci idan baka yarda isa isa manzo Allah ne ka ta ga musulunci iya cikin rukunin imani kakin akwai bambanci komai iya da wurin shi wurin mu'amala daban abinda shi lamarin addinin su baka ciki gaskiya magana sai malakun salam wannan suna gatan da bayan ka bane ai yanka ne ke magana ake yanka abin ana ka karamin wasu biyar ansubin duk abin da aka yanka ba dan Allah ba karkashin wannan ne ake ka magana yanka yake iya zama haramun aka wani hali daban yanka na abin da bayan ka bai ɗaukar hukuncin yanka dan yanka daga abin da aka yanka ba dan Allah ba karkashin wannan ne ake magana ta do suka yi zahi su ce komai ma kanka taba amma wannan shi nasi karara na dangana dogara akan diyan kada kai badan Allah ba muna maganar maganar giya cewa sati da ya gabata mun yi bayani a cikin darasinmu na 158 karshen karatunmu dukkan abin da zai jikita hankali giya ne shi ne magana muka yi kuma da komi aka yi shi a wancan ya kawo magana da inabi da manzala yana raye an yi giya da inabi ana yi da dabinu kamar yadda abdullahi umar ke cewa umar ya tsaya kan mimbari ya wannan bayanin ana giya da alkama ana yin ta da inabi ana yi da dabinu ana yi da sha'ir duka ya ce abin da jirkita hankali ko riya hankali giya sunan shi wannan shine bayanin da muka yi kuma ba sai kenan ko da misali a nan akan yi burkutu burkutu giya ce ta hausawa ta nan ƙasar hausa wadda za a yi da hatsi a tsimama shi irin da ake da hura da sauransu a gyara shi a tsimama shi daga baya a sha ana ana su wannan shi ma kenan dai iya sunan giya a shara'anci sai ya ce za mu tashi kenan la farka bai na kalilin hamar wa kathiri ba bambanci tsakanin giya kaɗan da da yawa da kaɗan da da yawa duk ɗaya da kwaf ɗaya da kuyar ɗaya da litir guda duk ɗaya da haramu ne a hadisi kan haka ya fara da ruwaya da imam ibn maja haka imam nasa'i suka rubuto an abdullahi bin umar qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haram وما أسكر كثيره فقليله حرام عبد الله بن عمر كي تشوا من زان الله صلى الله عليه وسلم ياتي دكم ماي حرام ne mana dukkan mai sa mai sa muskir abinda ke sa maye haramu ne yace ma askar duk abinda zai sa maye to kathiruhu fa qalilu haram da kadan da da yawa duka haramu ne inda an sha a yi tangadi shi ne maye duk da malamai suna saɓani mu ana ka ce maye akwai abin da ake sha a wata daga hankali ba su aka yi ba nan aka samu saɓani shi ba a yi su ba amma wata da hankali akwai wani abin ko a cikin kayan shaye-shaye kayan shaye-shaye wanda a wata daga hankali amma ba a yi ba su ba a tangadi amma hankali ya gushe nan ne suke samun saɓani kan hukuncinsu don ganin bisa cikin maganar maye to amma wani malamai suke masu ƙarfin hujjar ga masu cikin layin don an yi maganar alhamar kullum ma hamar al'akal kenan da abin da ya huda hankali kullum suka huda don shi ma wancan kayan hudda kake da hankali kenan bai da ko da kalmar ta sukur ba ta zo ba a can ba a bayan amma munuwar abin abin da ya sa aka kai haramta mai bayan ai gusar da hankali ne hata ga rashin alaƙar mana cewa ka kusanci giya ko samun ake hudi da sallah ka kenan akwai maganar hankalin ne ake karewa wani cikin ƙa'idoyi na addini guda biyar wannan darurokin musulmi guda biyar akwai kare hankali to kenan hankalin ake so a kare kuma san akwai ababe da yawa wanda ba su ba ake irin wannan tangadi amma kuma sun yi giya illa sun yi giya da an ce mahiyar mahaukata ma a yau mahiyar mahaukata a yau ba mahaukata bane na giya mahaukata na irin wannan kayan shaye-shaye masu hudda mutum daga hankalin shi kuran ko bebe su amma hankali ya bushe ta mai ba bayan jiki nan na ganin gaskiyar magana shi sa hata kai zaka masu saudiya malaman saudiya saboda hadarin irin wiwi da aka cewa ko drug hatta kai malaman saudiya da tana kin sun yi zama akan halitta kashi ma mai sai da giya mai shan shi ko mai sai da shi ko mai kawo shi a kashe shi ma a shar'ance wannan iya cikin ijtihadi ne na malaman Saudiya da wasu musu mu'arada mai karhi akan cewa nasin magana kisa iya da wahala samun dalili mai karhi kan abin amma su dai saboda illa da suke gani na rusa al'umma ta hanyar kayan shaye-shaye yasa malaman Saudiya suka tsaya kuma hanzu Saudiya haka ne doka aka kama kada dole kurin kisa ne eh kurin ka zama guba cikin al'umma wajen ka sai in ka diba yanda al'umma da mutane suke haukacewa kan wani abu zaka san illa abin gaskiya magana akwai akwai illa ga al'umma gaskiya kayan kayan drug wa ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kullu muskirin haram wa ma asqala al farq min fa mil'u al kaff minhu haram wannan ruwaya cewa ibnu majah kai imam tirmizi ya ruwato da hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haram dukkan abu mai sa maye haramu ne wa ma askar duk abin da ya sa su wa ma askal farq minhu duk abin da alfarq mu ce masaki suna mana zirin alfarq kaman zaman sa'i uku shine farq guda kuma ce ko mu ce masaki ko daro ko da ƙwarya ta giya da abin da yake duk abin da kwaryar shi ko masakin shi zai sa su famil kaffi minu haram cikon hannu na shi haramu ne kenan abinda an kasha lita guda za ka yi su to an kasha kowar ɗaya ma kasha haramu shi ne ma'ana magana kenan ana yanzu dai kenan dan babu da ya maka ta rashin macewa ba bambancin in dai wani abin ya kai ya sa su to da kasha kaɗan da kasha da yawa haramu ne e wannan wannan akwai mas'ala da malamai ke shan wahala ko ake ta kawo a kanta diba wasu ababe wanda a binciken kayan ma'auni na zamani akan samu alkohol a cikin su alkohol muke ce alkohol na san mahi yawa abin da ke sa su iya tashi daga alkohol iya cikin abin da yake sa ma'ana mayi to shine ganin hak ta sa wasu kan ce amma duka ma burodi haramu ne burodi na kwanza muslim lokacin zama a nan lokacin aniyami na kwanza kuma masu abin addini muslim burodi sai muslim burodi saboda an yi shi da yis shi kuma yis akwai alkohol a cikin shi wannan abin yasa daga nan akwai abu da yawa wanda to shi gaskiya kamar dai magana mai ƙarfi a misan ka irin wannan masaloli ba a yi wani abin don a sha a yi maye kuma samun alkol a cikin wani abu a ce duka zai zama haramu saboda akwai ababe wanda haka ɗabi'a sukurin a ciki akwai alkol irin musa su lemu zai na musa nan nono kindurmu duk nono in ya kwana in ka zo ka auna da abin awo na kimiyya za ka samu digiri da alkwal da ni aikace na yi an bi na ji abu laborator an ba abin awon din na gani aikace za ka samu akwai akwai ababe da yawa kudin ga alkwal na mai suna alkwal kaga kenan a nono ana samu kenan aka ce dukkan alkwal zai zama to abin ya zama haramun to za a haramta abu da yawan abinci haka wannan bayan alkwal haka gaskiya akwai abu da yawa wanda aka ce alkwal misali yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nabir na tamar nabir ke da mai nabir tsimi ake ce tsimi a jika ruwan dabino a ruwa kurin idan ka sa dabino cikin ruwa kari ya kwanaki ko an sha su za a yi giya ya koma in ya jima ya tsamama da kyau to amma annabi sallallahu alaihi yana tsamiya amma shi nashi aka ce in yi kwana daya iya sha na biyu iya sha ya kwana uku ya zubda to abinda ake tsoron samun su kurmaye a cikin shi a bayan kwana uku kwana biyu arsa wani kan tite na alkohol a cikin rasa duk abin da a kwana uku zai samu alkohol zai sa su kenan abin auna zai aure kan zamani za a samu wani nau'i in abin auna zamani za a yi wani abin suna alkohol a ciki shada gaskiya abin da aka yi ba binciken abin da ba a yi shi ba dan maye a sha maye za za a kawo mutane illa ta kumci cikin rayuwa abin da ke zahiri ya tabbata giya ce giya abin giya da yawan gaske gaskiya shi da takaice dai abin da ya tabbata giya da sha giya kun sha ne za a yi a yi su kuma a bar shi amma abu wani abu a ce komi irin lissahi na kayan awon zamani a ce dukkan alkwal matsayin sukur yake gaskiya za a hankumce cikin cikin rayuwa don akwai abin da ke haka aka Allah abin kuma na ce annabi da ana sha abu ana sha abin amma ba a kawo cewa da annabi mai suna da sunan giya duk da abin kuma za a samu abin in awo za a yi a kayan zamani za a samu wannan abin da kuke ce alkwal a ciki irin wani ababe kenan halin sai magana kan sauki a kansu abin da bai bayyana ba akan matsayin ko sunan giya ko ana aikin giya da shi a ta kan magani ta magani wannan sai ka sa an sa drug kan tite kaza drug a ciki ko magani ne sha ya samu da amurka tite na drug Allah kiyaye ke da da kiyaye to haddu sharib al-khamar yanzu haddi na mashayin giya mutum ya sha giya wani haddi za a mishi wa iza shariba al-mukallaf مختارا وهو يعلم أنها خمر جلد أربعين إذن المكلف wanda aka dora ma wanda ibada ta hau kan shi shine mukallaf wasu kan ce baligi ba baligi ba akwai baligi gari mukallaf ya balaga amma bai hankali hakan mukallaf ne sai ta kenan al mukallaf wanda shari'a ta hau kan shi kullun ka huta kenan idan mutumin da shari'a ta hau kan shi kuma an san dama balaga tana cikin abin da ya shayi a ɗora mata abu kenan mutum mukallaf wanda shari'a ta aka kallaf min mukallaf wanda aka ɗora ma wani abu na yauni ana shari'a ta haushi idan wanda aka ɗora ma shari'a muhtaran kuma a ciki ya sha giya wannan muhtaran da zaɓin kanshi ba dole ba aka sa ya sha ko bai sani bai sha muhtaran ya zaɓa sha kashi dan yasu ko ya alama anna khamarun kuma ya san da cewa giya ce sha tona shi ne julu da arba'in za a mai bulala arba'in fa'irin alhakimin ziyara ta fana zalika ila samanin in shugaba ya ga kamata tun da shan giya ya yawa an sa'ai maganin abin shugaba an ba shi zaɓi ya yi ƙari a kan bulala tamanin kaka arba'in shugaba yana iya ƙara maka haye zuwa tamanin sattin za a yi saba'in za a yi har zuwa tamanin an ba shi dama shugaba ya ƙara maka a kan arba'in idan ka sha giya ko ya ƙara shan giya da a yi maganin allobar ana iya ƙara abin har zuwa tamanin wannan magana da ya maka ta ƙara bulala daga arba'in zuwa tamanin an ce ila sabo kaka ce kamar a tun daga arba'in kenan ila tamanin kenan yawa hamsin iyawa sittin iyawa saba'in shi ne mashi dama daga wannan daga wannan tarbakin daga arba'in har zuwa tamanin ya dace da inda shugaba ya gani za a kara ma an shan giya wannan magana da ya hudu ga hujjar shi kan haka ya ce lima rawar hussein bin mundir أن عليا جلد الوليد بن بن عقبة في الخمر أربعين سيدنا علي زمن عثمان ya sa ali mai bulala bulala shi ya sha giya akwai na ulil bin uquba ali ya mai bulala arba'in da ya bulala shi kare sun maƙala sai ali yake cewa jijaladar nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in wa abubakar arba'in wa umar samanin wa kullum sunna wa haza habbu ilayi da ya bulala shi kare bulala arba'in sai yake ba su labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bulala ga kan giya ya yi bulala 40 abubakar sadiq ya yi 40 umar ya yi 80 wa kullum suna kowane suna a kai amma wa hada wannan muke ishara wannan shi 40 ce ku 40 da ya tsaya nan ya ce a habbu ilaini na hisanta na zaɓa 40 nan iya karanta kenan akwai zaɓi akwai dama shi wannan ya zaɓa abin tsaya ta ishi ta isa shi a wajen shi amma wa'annan da ya jiru maka annabi arba'in abubakar arba'in umar ya tamanin wannan an samu lalle umar bin khattab ganin yadda abin ya yawa ya nemi shawara ta ƙara kuma ya ƙara kuma wanda mai inkari kare saboda abinda malamai ke cewa abinda ya kaka saboda wanda sai zana alina ke cewa babu haddin da zai tsaye da mutum ya mutu ya samu matsala ya samu damuwa kamar haddin giya shi ga na musamman zan Allah bai yi ba haddi wanda ya huce don ya gama abin ba mai haddi ba irin haddi mai tsanani da yawa irin wannan domin ga misali a nan amma wani haddi akan haddin giya an zo waya ta bukhari da musulun da takalmi ana bugu aka yi bugun wani takalmi wani da da dan ce nabinu shi dai an bugon bugon kenan bai da zahi da kari irin sauran haddi sa kenan annabi kenan kama annabi kenan wanda abu suka ba dama annabi kenan yayi 40 mai yin 40 da yayi ma'ana ba shi bane ba ana iya wani abu da mun haka daga baya a samu tana samu abin aiki ya ka haddada da bulala kullum amma an yi bugun an yi bigi dan giya da komi da takalmi da waye da an mai haddi da wannan abu kenan shi sa amsana da kace iya iya jin tsarkin a ce yawa mutum haddi a giya ya mutu sai ya ga ba tsanan bai tsananin haddi irin na sauran haddodi masu zafi wanda aka tsananta kansu sa kenan wannan ya rage ga shugaba duk wanda ya san da ita ko da sunna ce idan sai ya ce maka za sunna ce kenan wannan magana kenan ya dangana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam idan sahabi ya ce kaza sunna ce to ka san a hukumce ko baka tambaya baka tabbata sanadi ba a wajen malaman hadisi malaman sunna wannan magana tana matsayin sunna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya ce duka wannan sunna ce kenan ko ne ya bada goyon baya annabi ya tabbatar da kowanne ko ayi 40 ko ayi 80 amma ce shi 40 kin ya zaba shikenan to yace wa idza takarrara shurbu ar-rajul wa hudda fi kulli marra ثم شرب فرع الإمام قتله فله ذلك idan shan giya ta yawa kuma aka mai haddi aka mai haddi to idan liman ya ga shugaba wani mutum a kashe wani ana ya kashe ba lahi ba me hujjar haka an abi hurairah ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sakir fajludu idan mutum ya bula mana yayi su ku bulala shi kakunta ku bulala shi fa'ina'ad fajilidu in ya sake ku sake bulala shi fa'ina'ad fajilidu in ya koma sake bulala ki hasa uku nan ku hasa uku sun makalifin rabia a na gabi na hudu can fa'ina'ad fajilidu in kahu in ya koma ku bugi wuyan mana a kashi karkashin wannan magana kisa ce malamai an ka samu kaman sai fiye sunan abu malik sai mun kama maganganu da yawa wasu na ga cewa wannan abin hukunci ne mansukh me yasa mansukh lalle annabi ya magana amma daga baya aikin da manzo Allah ya kosa bai saka daga baya ba magana dan ba magana kashewa saboda ganin abinda aikacen annabi ya kashe ba kuma irin aikin sabo sai daga baya kuma da irin wata ruwa za mu gani a gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da aka ce Himar Abdullahi wannan wanda annabi yake mai wasan wannan ai ya sha ya sha ha abin yawa shi da aka shi sahabbai suka ce la'anu Allah la'ance shi annabi ce a kuka la'ance shi kaga wannan annabi kashe shi ba ma'ana an ce shan giya ne yawa kasan kun fitina ta shedan fitina ta shedan da yake rinjaya mutum kuma abin karin shi kaga tare ka ci annabi ya da rai cikin sahabbai ma kun samu jarabawa kun tafi giya abula abula abula da shi koma wannan fitina ce ya ce wannan shi ne da abin da hudu kenan wannan ruwa shi zai kawo magana kenan ta magana annabi ya ce in yayi ta hudu a kashe sai ruwa ce da abu dawud haka na sa'i haka ibn majah sun zo da ruwa kuma hadisi ne tabbatacce inda ya tabbatar da ruwa yanzu ya ce bin mai tabbatar da had da menene za a ce haddi ya hawa ne wa ya tabbatar da haddu bi ahada amarain haddi iya tabbata ga ɗan giya aka samu ɗayan waɗannan ababe guda biyu alamari guda biyu don da aka samu zai tabbatar da haddi ga wannan mashayin giya kenan babu suwa babu haddi na hukunci al'iƙirar al'iƙirar kenan mutum ya hurci da kanshi ya hudi na sha ka sha ce na sha ya gida kai tabbatar da ya sha tabbatarwa shin tabbatarwa ko ko da ba magana bace shahadatu adalai haka a samu shaidu guda biyu adalai ba san faskanci ba masa gaskiya su shaida mun ga wani ya shagiya wannan shi ne ake samu tabbatar haddi ina ɗayan biyun wannan la yajuzu du'a ala la yajuzu du'a ala sharib khamr bai halitta ayi addu'a akan sharib khamr akan mashayin giya kamar mugu addu'a shi ne ta du'a ala sabil khamr ba da sabil khamr ba kamar yau mugu a da Allah wulakanta ka Allah tsini marbaka bai halatta kai haka me hujja akan wannan bayani dai sai kawo wa da Imam Bukhari ya rutu an Umar bin Khattab أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان وكان يدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan akwai abdullahi mutum suna abdullahi ana mai lakabi da himar himar jiki gaban wani jiki ne ɗaukan kayan mai ya ce himar to mutum ne mai ya ce mai shakka har yin san manzana iya dariya yanzu ya kawo na abin zana annabi ya ga dariya da mutane masu shakka masu ɗan abin dariya ne saka abin dariya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam قد جلده في شراب النبي يقول لا شكر كان شام شنجيا فوتي به يوما وترى أكذو دشي أكن يوم شنجي ديك أكن أكن جيا ما ما كأم كأم لأن أكذو دشي فأمر به فجلد النبي هيسا أكساكم بولالا فقال رجل من القوم أتكلم متنا إن كلم بولالا تتألم لعنهم ما أكثر ما يتابيه الذي إلى ركب an ci an gida an yawan kana yawan gashi kan gefe kullum na gazana mahaddi ka ga nan kenan ma aka ce kenan an mai haddi da yawa ma aka zama kamar shi mutum ya ga abin abin na shi ya yawa ya yawa ina ga wannan ka ga kuma gashi tare ki annabi sallallahu alaihi wasallam kurin fitina ce ta shedan yan jashi sai manzo Allah ya ce la tal'anu ka ku tsira mishi ka kutsi na mishi fa wallahi ma alimtu innahu hibbullah wa rasulah ka kutsi mishi annabi ce na rantsi da Allah na san da abin da na sani iya san Allah da manzon shi kaga wannan shine aqida ta khawarij masu kawurtar da sabo yake ake to kaga za anan can giya kabira ne amma Allah aka mai tuna annabi ce ka kula ka kutsi da baka yace na san da iya san Allah da manzon shi dan wannan menene kenan haka yana mutum duk imanin mutum shaidan ka iya rinjayarka ka aikata wani aiki na banna wannan banna laifi da amma bai hudda daga cikin musulunci bai hudda ka daga cikin musulunci wannan abin da yi wata ruwaya wannan ruwaya imam bukhari ya kata wata ruwaya ce wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qal utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sakaran fa amara bi darbihi فمنا من يضربه بيدي ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه فلما انصرف قال رجل ما له أخزاء الله malu akhzahullah faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takunu auna shaitan ala akhikum abu yake cewa wata ran an zo a nasarar sama bisa karan da dan giya ya yi maye fa'amar bai darbi annabi ya sa a bige shi wani abu da a bige shi ya ce famin na a cikinmu yan bugon man yadda ribu hubi yadda akwai mai bugon shi da hannu ka gani wamin na man ribu hubi na wani da takalmi amma na man ribu hubi sabon ma da riga ke bugon shi kaga kenan kun bula haddin gera aka wani kore na shi da mai hannu da mai takalmi da riga ma an buge shi falon man sarraf da aka annabi da aka kare bugun shi sai a cikin mutane ya wani ce malawa kasar mai same shi allah kantar da shi shi ma a kasa wula allah kama da allah kantar da shi shi haka sai man zara ta ci musu la ta kunu auna shi tana alaƙaikun kakku taimaka ma shaidan kan nan uwanku kenan mutumin aka lance shi kuma ya dama allah shi da shi annabi an ta kanar ofin rahima kan wani bilmunin rahima annabi annabi ya tausayi kware ya tausayi ga bayan al'ummar shi kaga wannan lahi ne amma ba mu tsinuwa kamar yadda Allah sai da shi wannan kun wannan ya karanta mu imam mutun duk imanin shi ka samu jaraba ya samu ta fitina bi ina ga kissa da ta kawo cikin wannan hurubul islaman na yaki fitar da islamiya irin abin da ya kawo ina ga a wannan kadisiya kadisiya abin da ya kawo ga abu abu mihijan cikin wanda suke tare da umar da da sarbin abi waqas wanda umar ya tura bude bude farasa wannan shi ma wannan ne kuna san fitina ta shan giya an bula da shi an bula kamar ya kasa bari kuma cikin mujahidai ke da shi ya kasa yakin an mai bulala hatta kai sarbin kuma a cikin tahiyyar abu lagon jihar ya sha kasan fitina yasa da sa a kamo shi yasa aka ɗarme shi gaba ɗaya aka ɗarme shi a gida ya ƙi mabiya ji ba kamar an yi abin shi kwanan iya gida sai yake ƙara a ɗarme iya ƙarin takaici bai shi hajji bismillah ba iya ƙarin takaici isa isa ƙara sa ƙara kun iya takaici gashi giya ta mai sabbin sana su zuwa jihadi sai matar sa'ad ta zo ta diba shi lahiya ce wala shiga abin da ke damun shi kurin ce inda ta mai alkawari ta sun ce shi ya je a yi jihadi in ya kare ba mu zamu ja mishi kuma zai komo shi zai mai mata kwarin zai dawo wallahi kasan mata da wani kuma sun ce shi ta sun ce shi kuma dokin na sa'ada ta ɗauka ta bashi da makamin ta bashi ya tahi daga gida kun yi ji iya gudu da cikin yaƙi kurin yake yi kuma ake fafata da shi sa'adin lokacin da ya ji ciwo ta kai bai shiga cikin kai tsaye cikin kwamba cikin yakin amma iya daga sama wani gini iya bar umarni a yi kaza a yi kaza iya ba da umarni daga sama sama haka wani gini lokacin ya ji ciwo ya samu rashin ta kawa shi kenan sai daga can sa'ad ya ga irin abin dokin shi wani balka ce wannan bala'in wannan kamar dokin shi bude shi balka kuma shi kuma gida barta kuma ya ga irin bala'in ake kun irin aumushin ne irin abin da yake rike namiji ne wajen yaƙi namiji wajen yaƙi akwai akwai bala'i wajen yaƙi shi wannan barka ce kuma wannan kamar aumushin amma shi kuma gida bashi a dami shi ne shaka a ƙare yaƙi a ƙare fafatawa ya koma gida ya je ya ba ta dokin da takobi da komi ya ɗarme mai kuma ya zo ta ɗarme shi eh ya ƙare zaka ka ce ka ce kawo kashi bai imani ka kawai abin shaɗan ne mutuwa ce tana ita mutuwa ce jawa mutuwa ce iya gida a ɗarmi a ɗaki amma ya tare mutuwa kuma abin ciwo ki mishi sai da sa'ad aka dawo gida ana tattauna mata ya ce ni wallahi abin da mamaki sa da ce he na ga kaman balka duk na bata gida da abin mijan ta ce wallahi shine da gani shine shine ya aka yi zai tambaya ce wallahi ya ce ya ce shi yanzu ni ma da ce ce abin da ɗauka ɗauka wallahi daga yau tun da giya ta hana in je jihari daga yau na hausan giya kuma hausa da kenan daga wannan dalilin ta kai giya ta sa a karme shi an hana zuwa jihadi ta tana hausan giya kawai hausan giya gaba ɗaya ya bar shi giyan gaba ɗaya saboda ta kai cin zuwa jihadi amma dan bulala bai wasa ba bulale an mai bulale bulale amma bai hasa ba amma ta kai cin kin zo jihadi ya sa barta to ga ga kenan mutum ga kenan kullum awa mutum adala shiri da shi alheri sai za mu ta shiga haddul hiraba me haddul hiraba al-hiraba qata'u tariq muka ce hoshi da makami al-hiraba ka shiga ka tsare titi ka tsare da hanya tsare kun shi gama in tsare hanya to suna cewa he a daji ke zama malamai suna cewa ko da a gari irin masu shiga wani gida su hana a kawo agaji tsare mutum a cikin gida su kai kan su matsayin hiraba dan can ma daji ko yau mutum bai samu agaji ka tsare shi kamar kishin gilla to zan bayani akan yan hoshi da makami sunan nan kun zamu ci mu shi ta'rifin da kowa sani ta'arifu a ma ta'arifin me al-hiraba yace al-hiraba al-hiraba hiya khuruj ta'ifat al-musallaha fi dar al-islam لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون asalin kalmar hiraba ta zo a musulunci shine huta wasu jama'a ta musulmi cikin gari su huta a gidan musulunci garin musulunci asalin da damar suka ce darul islam inda yake da shari'a ta musulunci ƙasa ta musulmi za mu ce inda musulunci yake da da gatanci mutum ya huta lihdatul fauda don mana ya faru ya kawo turbul ya kawo hayaniya alfawada turbul rashin tsari gari shi alfawada rashin tsari turbul kurum a tashi kuma a tara hayaniya a gari kurum rashin tsari wasu fikin dama da zub da jini wasu rabin amuwa da zub da dukiya ta musulmi wata kan ara da cin mutuncin musulmi wai laka na sunan hasau na sal da dai halaka da kayan gona ne bata kashe mutane ne duka dai ya ka mutahaddiyan da zalaka dini kuma addinin kanshi ya mai hoto na hoto tun abin kashe makami kashe musulmi haramun musulunci yana ya yi hoto na hoto da musulunci da addini da halaka da halaye na kwarai da wani zamu da tsari na zamantakewa da dokoki na shara musulunci ya musu ta'addanci shi ne asalin kalmar da na samu alhiraba wannan shi ne aka ta dan hoshi da makami to idan aka samu mutum mai haka hukumuwa hukumcin hoshi da makami mai shari'a ta tanadi ga dan hushi da makami yace wal hirabatu min a'dam al jara'i walidha kanat uqubatuha min aqsal uqubat hushi da makami iya daga cikin mahi girman lai shi yasa uqubata ta hiraba sai mahi kai gaya rubuta uwa musulmi da aka yi musulmi ita ce mahi kagaya tsananta wajen hukuma da aka yi musulunci ya kan fadar Allah subhanahu wata'ala cikin ma'ida aya ta 33 da fadar Allah subhanahu wata'ala inda Allah ke cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqata' aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim Allah mai gani yana cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu matsayin waɗanda suke yaƙar Allah da manzan shi wai sa'auna fil ardi fasada suke take yaɗa banna ko suke tahiya da banna a cikin ƙasa sakamakon su an yuqattalu wannan aya an ambaci yaƙar Allah da manzan shi banna a saman ƙasa sunna a aikace bayan sauka aya tabbata ana magana na gurin a wasu akan yan hushi da makami wani aya ka ga abin da sakamakon abin da ya kamata a musu an yi ƙattalu a kashe su a yi sallabu ko a tsire su auto ƙata a yi dimin arzikin khalaf ko a yanke kawa hannu da kawa saɓanin juna misali hannun dama kawa hagu a yun fahimin da ko kuwa a kore su daga cikin ƙasa wani a kore su daga gari zalik wannan abin da hukumin da Allah ya sa musu haka yace lahum khizun fi dunya kaskanci ya tabbata a gare su tun a nan duniya kaskanci duniya same su kuma walahum fil akhirati azabun azim kuma al akhirah Allah musu azaba musu tanadin azaba mai girma to wannan aya zama ga meye manuhar wannan aya ta wannan abin da yake bayan sha Allah yace wa an Anas radiyallahu anhu qala قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من أكر فأسلموا فاجتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل السرقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فسوحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في أثارهم فأتي, فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسموا حتى ماتوا wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo anas bin malik ke ba da labarin cewa wasu jama'a na kabila ukal sun zo madina wajen annabi kamar zaman musulmi ne sun zo su yi mubaya fa salamu suka musulunta suna garin madina ala musulmi baki fashtawul madina sai irin cuta ta yanayin gari da san dai aka zai wani wani gari a ce ruwan gari mai kin gari ne dai ta kasa ɗaukar samu suka samu shin lahiya ta yi rashin dacewar ininsu da yanayin madina ta samu cuta ta yanayin madina ta zama a garin madina kenan yanayin bai musu ba yanayin garin bai musu ba sai a nan sai zama yi umarni an yi autobus akwai raƙumma na sadaka na zaka da suke bayan gari ya ce su je can su zamna fai sharabu min abuwaliya albaniya nan maganin wannan cuta ce maganin wannan cuta ta rashin dace da yanayin su sha nunan wannan raƙumma kuma su sha wutsarin su sha wutsari da nunan raƙumma annabi ce su je su sha wannan wannan shi magani ne wani ya karantar da kai kenan ya halitta a shar'ance duk dabbar da ake cin namanta daga raƙumi ne saniya ce duk dabbar da ake cin namanta kashinta da wutsarinta halaka ne za ka iya magani a dawa ba lakanin ko siri ko asiri a ba asiri ba a addawa kana iya shan kashin akuya don maganin shi laida kana kashin rago kashin raƙumi ko wutsarinsu duka in ta kama a kowane magani da aka gano a cikin kashin rago ko tunkiya ko akuya ko da akuya ko raƙumi ko raƙuma ko a nonansu ko a wutsarinsu halaka ne a shar'ance ka sha amma a matsayin dawa magani ba asiri ba wani lakani kashin ba hausa ce magani ya ɗauka kowane ana iya lakani ko asiri amma ka da kashin kaza ya kashin raƙumi ko nuna raƙumi ba shi ba magani a dawa magani na shari'a wanda san tafi kama a yanci zai ma tasiri a cikinka cuta ta gangar jiki ba wani kare samu ba ko kare ko ka arziki ko wani maganin kariya ko a kurin magani magani magana kenan kuma sallah ta kama a garken awakai tumakai duk wannan shi na raƙumi na siyasa annabi ya hana sallah a wajen madurkusan raƙumi ba don kashin hotsarin ba a sabu sace wani wasu iya haila wani wani haila ba haila haila ba ko annabi ya ce mazamanin shaidaru ce sai annabi ya hana sallah a mazamanin garjin raƙuma suke tsugunni suke rukusawa ba dan ba wani iya haila ko kashin da ta ne a annabi ya kwata ruwa ta kawo su mazamanin su akwai shaidaru amma kashin shi da wuzarin shi kada ya sallah cikin kashin a tamakai ta kama kan salaka ciki cikin garkin tamakai garkin awakai garkin raƙon garkin shanu kaje garki ba wani neman wuri ya kasala a nan cikin ba matsala komi halaka ya tsayar ne abu ne mai tsarki tun zai maganan mu wa'annan mutane su ne asalin maganan wannan aya mai suka yi wani sun aka abin ayakace a kansu annabi ya ba su dama su je su sha wannan nono da wutsarin wannan raƙuma don maganin cutarsu kurin ashe su mayaudara ne suka yi fartaddu suka yi ridda wa qatalu ru'ataha suka kashe mikiyayen na raqumma wastaqul ibn kuma suka kore raqumma jibe da rawa suka kashe mikiyayen suka kore raqumma suka tai fa ba'atha bi athalim annabi ya aika maza abarin su abisu kuma Allah ya sa aka cin musu foti ya bi mu aka zo da su a hannu faƙata a aidiyahun wa arjulahun annabi ya yanke hannu da ƙawahuwa yadda ai ta kawo autuƙwata a aidiyahun ko arjulahun min khilaf annabi ya musu hakan bai kyale su ba wa samal a ayunahun nan ya ka ce ya da aka sa wuta a ƙarhi a wuta ya zagi a kwanta da idanu haka suka musu idan suka hudda sai da in kare a wuta na sakiya aka sa kwantale da da nan su kuma a kwantale a kwantale da kowa abinda suka yi ne wa samar ayyunan sun malami hasimu hatta matu da ya yanki hannu hannun damar kawa ya kwantale idanu da wuta kuma bai musu ba nan aka ce mata alhassan alhassan ka san haka yanke mutum a da babu allura ya sa a cikin kuma man zahi tsuu shi kenan azaba ka azaba wuce da dama in ba kawai jide ta zuba ka mutu wannan an maka an maka alhama ne aka yanke ba hannu a sa hannu tsoma nan cikin cikin man zahi mai mai zahi ya tafasa a tsoma tsuu kuma shi kenan hannun jini ta tsaya to wannan an ma rama ne ba Allah ke amar da kai kan jini zube to su nan annabi sallama bai da ya tsuri ya yanke hannun damar kan hagu ya cire idanuwa kuma bai sa musu hannunsa ba amma inda aka ciran ba a sa mai ba har suka ko jiya zuwa suka mutu jiya zuwa suka mutu ke da suka haka haka aka yi musu yanda suka wa mutanen haka annabi musu sun da musu ido suka suka bar su har suka mutu wannan shine a haka canan sallama kenan ya haka sun lam yahsimuhum hatta matu bi musu ba hasan bi kona sai da hannun da mai ba har suka mutu jini zuba to wannan aya da aka kawo wannan hadisi karkashin ta yace waqad waqad ikhtalafa al-mufassirun fi al-uqubat al-mudhkura fi al-aya malamai na tafsiri magabata sun samu sabanin to wata uquba ce za'awa mai hoshi da makami aka diba wannan aya هل هي على الترتيب أو التخير ولا لا يجيروا ساكمكم هشد مكامي أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وجلوا من خلاف أو فمن العرج وأن أبن دعك هدي قداهدوا إما إجالة كوا أكشسوا كوا إليسوا كوا إنك هنن دام أو هبوا كوا أكوليسوا وأن أبن قداهدوا شن هل هي على الترتيب أجيرني kenan makacya liman iya da zaɓi ko kuwa za a biyo bayan dole wannan za a yi misali kenan a diba ƙaryen abin an ko kisa ko tsirewa ko yanke hannu za a jero ko kuwa liman iya da zama kowane ya yi na samu kai da kawowa tsakanin malamai gabata wanne ne shin dole a jere ne za a yi ba iya tsallake kisa a misali a ce an kore shi kullum man iya da zaɓi wanda yi a cikin hudun ɗaya ne irin na kafara ta taron tsuwa shi ne ce an samu saɓani kan haka ya ce fafi ruwa ta annabi bin abbas kal a wata ruwa da aka dangana abdullahi bin abbas ya ce man shahar silah fi fi'atul islam wanda ya daga makami a cikin jama'a ta musulmi wa khafa sabil ya sa tsoro akan hanya shi makinan ashe shi kinan yoshi da makamin kenan ya tare hanya sun mazufira bihi ya aka cin mishi wa qudra alai aka samu dama aka kamo shi a wannan hali ya tayi fa imamul muslimin fihi bil khiyar shugaban musulmi iya da zabi wanda yayi in ya so in sha qatalahu in ya so ya kashe shi wa in sha salabu in ya so ya tsire shi a san foto ya tsire shi kurin kenan haya mutu a sa nan a kawai nake alaka yin zakata amma isa ko irin wannan salam wa in sha qata ya dawo rijalahu in ya so yanki hannu da kawa yace wa bi hadal qawl wannan magana ta cewa liman iya da zabi shugaba iya da zabin abin da ya duk daya haka wasu jama'a ta magabata suka wani amma wa ƙalar jammu mahi yawa kuma shi ma da ruwaya zuwa ga ibn abbas kuma ruwaya ta tabbata ta kuma ta jammu suka suka tayi ƙarfi kan mas'alar shine yace wa ƙalar jammu ta hadil aya suka ce wannan aya da mun karanta a baya munazzalatun ala ahwal a'a mataki mataki ne ibn aka kuma abdullahi ibn abbas kin aka tabbatar da yayi wannan mun iya cewa maganar suke daga maganar da ibn abbas ke kanta mun ta sai ta shahara shi maganar jamhur ibn abbas ya ce fi qutta tariq yayi magana akan yan hoshi da makami yace idza qatalu wa akhadhu al-mal in sun kashe mutane su amshe dukiya a wannan hali yace qutilu wa sulubu sai a kashe su kuma a tsire su kowa ya gano su wai za katalu idan kisa suka yi kaɗai kudin su kashe mutane kudin ina ka nan zai kudin su kudin su kashe kudin kudin walla miya aku zulmala ba su amshi dukiya ba in tawaye na kudin su kudin su kashe kudin su kashe mutum ba su amshi dukiya ba kutulu wallam yusulabu za a kashe su kaɗai ba maganar tsirewa kenan shi kana maka kenan kenan mataki a tartibi ne an yi sallamu kenan in akwai amsar dukiya da kisa a kashe a tsire in amsar kashe kadai aka yi ba magana amsar dukiya sai a kashe su kadai ba tsire su waya da aka durmala idan kuma kurin ba su kashe kowa wadda maka makami kurin amshe dukiya ka amshe kayan ka amshe kudin ka kurin ka tayyaka haka suka yi wannan ya ce wala maqtul kun ba su kashe ba to su wannan su ne qut'at aydihim wa arjuluhum min khilaf su ne za a yanke hannun dama kawal hagu wa'iza a hafi sabi a so na kurin yan shegantaka ne masu ba mutum tsoro kurin a baka tsoro ka zuba da gudu aka da dariya misali sun ba ta hanya kusa ba mutum tsoro kurin ba su kashe kowa ba a kawai su samshi kudin kowa kuma a wannan abu kurin zan abu da mutum tsoro wannan su ne ya ce wallan ya akwai sun ba da tsoro wa'iza a hafi sabi sun ba sun sa tsoro akan hanyar ba abinta sana ban hanya wallan ya akwai mala ba su amshi dukiya ba nufu min al'arad su wannan za a kore su daga gari ko daga ƙasa sai a kore su kaga nan a wannan magana kenan abin akan tartibi ne wannan shi sai shi mafi yawa ya kari gaskiya a wajen malamai magabata na bin abin mataki mataki da malamai suke inkara abin cewa baiwa a ce al-ikhtiyar ne ce yanzu misali wannan dan hushi makami ne ya kashe mutane ya shi dukiya ko shi ya sai kore shi ta shi ce za a mana ya za a maka za a ya za a ce mutumin da an tabbatar da ya kashe mutane ya mashi dukiya wanda kun kun kore shi ya ta garin iyasa ta wani gari kaga tsarin bai zace dan shi ne gaskiya kashin maganar wannan ala tartib shine magana mai kari kenan za a diba irin abin da yayi ba shugaba ba zai ce kurin na wani ko na san shi ma kurin mu huda shi da gari kuma ya kisa kenan wannan shine magana an samu wannan shine magana mai kari ta jamhur cewa wannan aya mataki-mataki ne kamar muka faɗi in ya kashe ya amshi dukiya a kashe a tsire a ya kashe ya amshi dukiya ba kurin a kashe shi ba a tsirewa ya amshi dukiya ka ya tsoratas ka ya amshi dukiya bai kashe ba a yanke hannu dam kawo hagu kuma ya ba ya sun kashe hanya kurin ba a bi ana tsoro to shi aka maso nan ya kula su da gari shi ne magana mai kai sauran daga lokaci watul muharibin qabla qudrata alayhi abu da ya kare a kusan lokaci maganar waɗanda 'yan mashi da makami sai tuba kayan a cin mashi a hannu ya ce ƙala ta'ala da ya jiro bayanin da ya gabata sai ce aya ta gaba wancan bayanin da ya ce a musu ya ce illallabi na tabu min ƙabal an taƙadiru alayhim wannan bayanin da Allah ya yi emoshi da makami ko a kashe ko a tsire ko a cire hannun dan kawo hagun ko a kore su ba wani bayanin Allah ta yi illa ladin tabu sai waɗanda suka tuba min qabl an taqaddaru al kayan ku samu damar kamo su ku kamo su ba da kanshi kuri ya ga kun yayi na dama ya ce a tuba ya komo gari to ana Allah ya ce anan ba ku ba shi ba ruwan ku da shi ko da hukuma ce ku kamo shi ba kuma sa abin da yake yau ya kashe dawo gare ce ya fasa to shi kenan Allah ja fa'ala mu annan Allah ghafurur rahim kusan Allah mai gafara mai jin kai eh indai ba ku kama shi ba shi ka kanshi to wannan magana yace wa qad dhahaba al jamhur illa anna tawbata tusqit an huquq Allah wa ma huquq al ibad fa inna la tasqut jamhur sun ta kan cewa tuba ta wannan bawa da yi ta ɗauke mai haƙoƙi na Allah laihi tsakanin shi da Allah shi kenan amma ɓarawo ne don akwai haƙƙin mutum akwai haƙƙin Allah to laihi tsakanin shi da Allah da yaushe da makami wannan haƙƙin ba ya tubu shi kenan amma haƙoƙin bayi na kuɗi da shi ko na du ko na jini da ya zo da mutane wannan la ta bai haɗuwa iya nan a kan shi wa khatarar tabari an na tawadar tusuƙi da an hu wallahi wa ƙulɓul al'adami ne shi ba mana kasa yana magana ce tashi shi abin da ya ce a a in ya tuba hal haƙƙin bayan Allah ke da na Allah da na bayan Allah inda ya tuba shi kenan ya wadi illa ma kana ka'iman bi aidihim da ainihi fayuraddu al'ali sai abin da aka samu iyanan a hannun shi wani shi za a musa a kwasu warawa an sahabat ridwanu la'ali ma yu'ayyidu madhhabahu an sa wasu maganganu daga wasu sahabbai abin da yake tabbatar da abin da yake tayi akan shi nan menene magana kamar nan daga cikin littafin na subul salam ya kama wannan abin da an samu daga sahabbai me magana bangaren mutum yau ya ce a to ko da barawo ne ya tuba babu kaya a nan shi ba ku da wani haƙƙi bayan kuma da kuce ya kafin wani kaya tun babu shi ne kuran kenan ana bar shi ba dan mace shi kenan ba ya yi mishi ba Allah ya yi mishi ba ku ne hukuma ta bata dama ta ce a kawo sai kaso kuɗin wani ya kawo su amma tsakanin shi da Allah akwai akwai wani haƙƙin mutane ne wani abin sananne ya cikin kace ƙa'ida tabbatatta da abin da shi haƙƙin mutane ne wani Allah biya maka da abin da shi haƙƙin wani ne wani abin ne azzajin zamanin ne in dai haƙƙin wani ne kurin ka nema yahi a wajen shi ko ka mai da mashi ko ka nema yahi maka amma duk akai a kawo Allah bai yahi ma haƙƙin bayan Allah amma nashi ka tuba yahi ma tsakanin kai da shi amma bayan Allah ko ka nema yahiya ko ka ba su kawun su ko ka yi ta aji gobe kiyama ka biya mutane da aikin ka shine kurin amma ya ce mun san san da muka aran nan kafin nan tafsirin mu kenan masu cin kuɗin hukuma irin wannan irin shi ne ka tuba ka da dama da ka cika kudin mutane inda dama ka maida ka maida mutane kudin su ko kamar a trezor in babu dama ka je ka nemi wanda san ka cuta ka nema su yahe maka wasu ne aka ce haɗarin cin kudin hukuma yau ni ne ka cuta ko mai gidanka abokin ma'amala ka cuta ka san kana zuwa ka ce yahe mini na ce yau ka ci dukiya ta gwamnati to a damar za ka tsaya ka sake shiga radio amfani ka wadi ko radio ja ko yayi mini kuma ka tsaya maka sai maka ko ta talabiri ko ta doso ko ta wakoti ba abin iya da girman gaske gaskiyar magana cin kudin hukuma iya da wahala iya da hadarin gaske sai abin na luma ka sace guda ka ci kudin su kudin ko ya a cikin shi kaga tuba shi da wahala gaskiya kaga wannan iya da wahala illa a sha ajibu a ta aiki kurun a ta aiki kurun a ta salloli na biloli an tuban الله تبكيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته